أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله abinda mun karanta jiya mun karanta tarihin haihuwar shirjani ko kuma ranar da aka haifi shirjani amma malam ya yi nuni akan wannan rana ko shekarar da aka haifi shirjani da abin da muka ce ake cewa ramzi ko kuma tauriya ya yi ramzi da wasu harufa wanda in ka tara su su ne za su baka shekarar da aka afishe su jari ya yi tauriya ga wa'annan kalmomi da ya faɗa ga ma'ana ta zahiri da ma'ana ta ɓoye ma'ana ta zahiri ba ita yake nufi ba ma'ana ta bayyane ita yake nufi misali da ya ce hasala mafharar ula hasala mafharar ula ya yi nuni zuwa ga shekara ɗari hijira ta dubu ɗaya da ɗari da hamsin a zahiri kenan a baɗini kenan wanda shi ke nufi amma a zahiri abinda ya fasara take nunawa shehu tijjani ya samu abin alfahari na ɗaukaka a zahiri abinda ya ke nufi kenan amma a baɗini wanda shi ne manufarsa shekara dubu ɗaya da hamsin daga hijira shi ke nufi wannan shi ake so tauriya wato kalma ɗaya mai ma'ana biyu akwai zahira ba ita ake nufi ba akwai ɓoyayya ita ake nufi akan samu irin wannan daiwa a cikin waƙoƙi na larabci akan samu irin wannan daiwa a cikin waƙoƙi na hausa misali idan muka ɗauki goron fara da cewa titi inda yake cewa karamomin sana da yawa karamomin sana da yawa ba ba su kidayuwa a yawa to a yawa ɗin nan akwai tauriya a wurin a yawa suna da ma'ana guda biyu ta zahiri karamomin sana da yawa ba ba su kidayuwa a yawa tun da ana magana yawa ne ka zai a yawa ce nan a kidayuwa ba za ba saboda yawa ba su kidayu ba ko a zahiri kenan to amma a baɗini ko kuma ma'ana wanda take manisanciya wanda ita yake nufi karamomin sana da yawa ba ba su kidayuwa aiwa cikin masu karanta sun ma mutum ɗaya ne na jiyayi wannan akwai wata murya da na biyu ta kace shi shewa a cikin ne da kansa to shine na jiya karanta wannan karamomin sana da yawa fa ba su kidayewa aiwa wato kamar an ce karamomin sana da yawa kamar an tambaye shi a cikin ya kace suna da yawa sai ce aiwa aiwa da larabci na'am to shi aiwa ɗaya da nufi ba a yawa ba amma abinda zahiri ya biyo a yawa to ba a yawa yake nufi ba aiwa kamar an tambaye shi karama mun suna da yawa ce aiwa karama mun suna da yawa mutum ɗaya na ji ya karanta wannan wuri a a lafazin aiwa su su haka shi ma a nan mahasala mafarar ula akwai zahiri gairul murad akwai boyayye wa ruwan murad boyayye shi ne shekara dubu da hamsin daga hijira shekarar da aka haifa aka haifi shehu tijjani kuma inda ya nuna mana su tijjani mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai tsantseni mutum ne mai ibada mutum ne mai himma yana daga cikin himma shi tijjani kamar da muka faɗa bai taɓa nufar abu ba sai ya fara da shi kuma bai taɓa fara abu ba sai ya gama shi mutum ne mai tsantseni tun da shi tijjani ya zo ya gani a rubuce cewa shi dan wane jikan wane dan jikan wane jikan wane har sai ne dan zana da hasan dan faɗi mutum zahara jikan annabi amma saboda dan tsayin shi da jani duk da wannan shehu tijjani bai yarda da wannan salsalar da ya gani ba sai da ya ga manzo Allah kurukuru manzo Allah ya tabbatar masa da cewa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan nasabuka bil hasan ibn ali sahihun sannan shehu tijjani ya shiga bada kamar da malai yadda sun gani da rubutun hannunsa shehu tijjani har sun yi rubuta zai rubuta a cikin sauran rubuce-rubuce ba ga ba a shariful hasani yana daga cikin tsananin ɗan tseni irin shehu jani kuma yana daga cikin halayen shehu jani wato himma akan kowane abu sau da haka idan ga ana baya-baya a harkar zawiya shehu jani sai ce ma balun nasu ne ita daga mutane suna baya-baya ne game da an amurin zawiya amurin zawiya fa qa'imun billahi lamarin zawiya Allah ke tafiyar da shi sau da haka shehu jani haka sabobin sarki suke haka mu ma muridansa almajiransa haka ya kamata mu zama mu zama masu ibada mu zama masu ɗabi'antuwa da ɗabi'o'i kyawawa mu zama masu tsantsaini ko mu zama masu tsantsaini mu zama masu dagewa cikin ibada haka kuma ya magana cewa ita ainihin mami ta samu ɗaukaka ne saboda haihuwar shi jani a wurin da aka yi da kuma kakannin waɗanda suke wannan wuri to haka dai shi ne karatun da muka jiya har muka zo inda yake ce inda kuma ya ci gaba da cewa radiyallahu anhu yake zayyana man ansha'ahu wa khalqa bayna al-anami khalqahu wa khuluqa fa kana yunbi'u baha'u manzari bi husnihi lamihu am makhbari li shabahin bi sayyid al-ibadi ahsan kulli hadirin wa badi ita Allah madaukakin sarki wanda shine ya faɗi ƙagi shi wata jami ya ƙawata halittarsa mutum da yake kyawa Allah ya ƙawata ɗabi'o'insa saboda haka kwarjinin kallonsa yana baka cewa waye shi ma'ana duk wanda ya gan shi ko bai san shi ba to cikin uku ne ko ya ce malami ne ko ya ce mai kuɗi ne ko ya ce basara ke ne da ganin sa kai kwarjinin da kasan dai wannan ba wa'ada ne shi to so da haka haka shi wata jani ke duk da wanda ya ga shi wata jani to ya san cewa lalle wannan wana ne duk mai wato duk mai sata ba ma dan ka kura masa ido ma ba za ka iya kura masa ido ba wato duk mai sata ganin mai sata kallon shi wata jani in ya saci kallonsa yana kallonsa da garinsa ya san wane ne wannan ba sai an ba sai ya bata labari kamar da mukara dan me yake lishabahin bi sayyidil ibadi dan yayi kama da shugaban bayi shine manzo Allah ahsan kulli hadir wa bari manzo Allah wanda yake shine ya fi duk wanda ya zauna a birni kyau ya fi duk wanda ya zauna a kauye kyau yace zayyana fi'lun bi tad'ifi zayyana fi'lun da aka mai tad'ifi lil mubalaga dan kai mutaka من الزين للقوى ضد الشيء وتشير قيبي وأنشأه أي خلقه يهل الشيش والخلق التقدير abin da ake cewa khalqu halitta wato taqdir Allah shi ya gurgurje halitta wa min sifati subhanahu wa ta'ala al khaliq yana daga cikin sunan Allah al khaliq wa ma'anahu abin da ake nufi da khaliq al mubdi'u li shay'i al muqtari lahu min ghairi misali sabaqa wato da ake nufi da khaliq wanda ya kirkiri abu wanda ba bai taba wani bai taba yin sa ba ba wai ya ga wani ya ga wani yayi da yake kwaya ba a ba ya kirkiri abu ba tare da wani ya taba ya taba ya taba yi ba haka mai kamu yace abin da ake nufi da khaliq al muqtari'u min ghairi lahu min ghairi ala ghairi misali sabab sabaka wal anam yace abin da ake da anam huwa huna ka sahabin kamar sahabu ne al anam salikai وقد تقدم يا جماعة عن صاحب القاموس أبن ذاك سوى أنام أنه أبن ذاك نبدأ على الأنام الخلق خلقة أو الجن وأبن ذاك نبدأ خلقة الجني أو والإنس متند الجنس أكثر الأنام أو جميع ما على وجه الأرض وكما أنك أنام أبن ذاك بيان قصاش أكثر أنام وعن ابن عباس رضي الله عنه عن كربوك عبد الله بن عباس الله يجلس أنه shi abdullahi ibn abbas ya ce ai al'anamu wato abinda ake nufi da anamu annasu mutane wa qala sultani malam sultani ya faɗa fi nazmi al-garibi ba'da iradi ma zakara ma zikira fil qamus bayan ya zo da irin maganganun da ake a qamus game da maganar anam min al-ma'ani daga ma'anoni ma nafsuhu ga abin da ya faɗa yace wa ba'dhum khassasaha bin nasi wa huwa ibn abbas bil iltibas wasu daga cikin malamai sun ce abin da ake nufi da anamu mutane kamar inda abdullahi abbas yake aiwa ba'adu mun fasala qur'an azim wasu daga cikin wanda suke fasara qur'ani mai girma sun ce su abin da ake nufi da annasu al'anamu annasu mutane wal khalqu bil fathi khalqu ibaratu an surati zahira halitta wata sura ka ta zahiri wa Allah yayi ka wa bi dhammi naqtukum al khuluqu fagani wa bi dhammati al khuluqu ko bi dhamm wa bi dhammati al khuluqu ko al kawko ibaratu an surati al ba'ina al khuluqu wato wata sura ce ta boye wato dabi'a kenan dai ta dabi'a ba ganin ta ake a zahiri ba amma khalqu ko ga kanan namiji ne kai ko mace ne kai ko fari ne kai ko baki ne kai amma khuluqu sura ce ta baki ne dabi'a wal baha'u abin da gani da baha'u al faslu kyau wa fi'luhu fi'luhu wato husni bahuwa wato hasuna ma'aunin bahuwa kasura wa karudan aidan wada'a wasa'a intaha haka ya faɗa cikin kamus da makamancinsa da misba zada ɗango ya ƙara yake wai kunin baha'u wato kwarjini da ake faɗa yakan zama a cikin bayani ya ƙara cewa an aka ce baha'u yakan zama husnul hai'a kyakkyawar kama amma in aka ce wa baha'ul layi in aka ce baha'ul layi abin da ake nufi da shi wato azamatuhu girman Allah shi ake nufi da baha والمنظر كما الوجه فسكا ولامحه أي من لمحة الشيء لمحا من باب النفع لمحة الشيء لمحا كل لمحة الشيء لمحا wato na na na na na na mai ake cewa na harare abu irin ka kalle shi na irin kan kamar yadda mata suke kallon abu za ga fuskar tana can amma idan ta yana nan gefe yana kallon wato ake cewa kenan ko harara kenan ko eh yawa to shi ake nufi da lamsu bi kilasin nazar wato a sashi kallo qala bil misa wa ala hada tafsir in an tafi da wannan tafsir rubbama yakunu nazimu yace mai yiwa malam ne murid murid abbara bihi ya fassara da wannan lam hudin nan ima'un nuni dan nuni ila annahu radiyallahu anhu cewa shehu tijjani la yastati la yastati an-nazaru ilayhi ba wanda zai iya kallon shehu tijjani ne shi da dalhabati saboda tsananin kwarjinsa illa nazar ikhtilafa sai sai sai wato tsarce kadan tsarce shi kadan kadan kadan sa shi kallon sa amma ka kalle shi ko ba za ka iya ba saboda farjin sa wal mahbar al haqiqatu al batina to haqiqa ta boye wa shibah bil kasri shibah wa bil ta'ribi shabah wa ka amir al masal abin da ake nufi shibah kama wa zahiru abin da ake nufi zahiru annal murada huna abinda ake abinda ake nufi anan ashbahu muharrakan kaga ne ko ashbah muharrakan bi ma'ana mushabaha kama mukhaffafatan lil wazn ay wa inna ma kana yanbiu ba manzari qurjinin kallan shodu jani ya zama yana baka labari an wuce makhbarihi da kikkiawan labarin sa li husuli shibahi lahu bi sayyidil ibad sallallahu alaihi wasallam da kikkiawan kamar sa ne da manzon Allah shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam والحاضر والبادي abin da yake cewa hadir da badi yake ma'rufa da wannan abin da sanan mutum birni ko mutum kauye ya kula abin da malai yake fasara a wannan baiti yake cewa zayn al maula jalla wa jalla ulahu alladhi ansha'ahu wa sawwahu wa khalaqahu wa barahu bayna an-nas khalqahu wa suratahu الظاهرة كما زين خلقه وصديته الفاطرة فصار ينبئ بهاء منظره وهيئته المعظمة وحسنه الكاملة كل من نظر إليه ولمعه بقربه أمن طوى عليه مخبره من قرى الفضائل ita abin da ke nufi a nan Allah ya halicci jani ya kyautata halittarsa ya kyautata ɗabi'arsa ya kyautata surarsa ka gani ko ya kyautata ɗabi'arsa wanda duk wanda ya kalle shi kwarjinin shaudani zai nuna masa abin da yake cikinsa saboda kwarjininsa da ganinsa ka san cewa kai wannan ma'ana ne من قرون الفضائل ندقى في معطل في في شفي في شون السماء هذه وذلك لما حصل له من فضيلة الشبح وأن قياس عمل يسوى فلنا كما دعيد النبي صلى الله عليه وسلم شنو شغبان باي على الإطلاق وأحسن كل حاضر وباري يا بدون تنبرني للقوي كو ذاتا وصفاتا الصفة سبع بالإطباق ba tare da wani waiwaye ba manzo Allah ya fi kowa da kowa dan bunni ne ko dan kawai wa sharar nazim bi hada ila ma fi jawahir ma'ani من ذكر صفاته رضي الله عنه محاسن الظاهرة والباطنة ما لا أنا يعلوني لذا أبن لأك فتاة الظاهر المعاني لذا شوتين شوتين شوتين لظاهر لبادي وهي متفرقة في أبوابه وفصوله فليراجعها هناك من أراد مراجعتها وانك في ذوح النم بياني نصفه شوتين أشكي ظاهر المعاني ويجي دوبا أشكي فسلي لأك يجي وقد أكد جلها في اللامية ما لينا wato kulla wa'annan subobi na shirka na alamiya wa kanan lamiya bi aqdihi lil ma'na alladhi asharat ilayhi azan al mishal ma nasu ina daga cikin hazil abyad abinda wato wa'annan baitoci da kosana daga subobin shirka jani wa'annan baitoci da zamu fara yace tamayyaza bil wasf al jalali mislama tamayyaza bil qawl al iyali mustajla lahu suratun bayna al anami aliyatun ترى مرة وسطى وقورا ترى عبلا على قدر ما لاقته رشات رشات الدماء حوت من جمال أو جلال سقي زهلا بياض بياض مجلاها مشوب بهمرة وقامتها قدوة ومنطقها أهلا يرى جوهري الصوت أحسنه على سنا شيبة أبها بهي مشى حدلا له الجود قبع والفتوة ديدن له ولنعم القول إن طابق الفعل مهابا جليلا ذا حياء وعزة وسحر بيان لا يمل إذا يملى إذا يملى wato abin da yake faɗa wannan baitocin yace so dan Allah ya dade shi ya bambanta da sufofi na ɗabi'a da na halitta kamar inda ya bambanta da sufofi da Allah ya halitta da shi wanda ake gani kuru-kuru shurjani yana da wata sura wadda take madaukakiya tsakanin talikai wani lokaci a ganta matsakaiciya wani lokaci a kanta kuma cikakkiya gwargwadon dai abin da wato yayyafin halinsa ya dace da shi na taro gwargwadon abin da halayensa suka taro na daga kyau ko ɗaukaka wanda ake shayar da mamako da shi ita wato farin fuskar manzan shautu jari an cuɗan ya kare da jajajaja tsawonsa kuma kuduwa wato madaidaici ne ba dogo ba can ba zanere ba wa mantakuwa a hala maganarsa kuma mai daɗi ce yura jauhar yusuf da ahsanahu ana ganin wato murya ta jauhar ya ana gani daga bakinsa idan ya fitar bisa ga wato hasken wato furfurarsa a baha wanda yake mafi kwarjini mai kwarjini yana tafiya kuma tafiya ta kunya yana yana tafiya za a shi mutum ne mai kunya ya sun da kansa kafa yana a wata ita kyauta baiwa ce ga wato ita ce ɗabi'a shehu tijani mutunci shine al'adarsa ma dalla da magana shehu tijani in yi magana da tasa wacce ta dace da aikinsa ba kaulin da lafi ilin bane magana duk da ya faɗa to haka kuma aikin sarki ma dalla da magana sa ta dace da aikinsa shehu tijani mutum ne mai kwarjini shehu tijani mutum ne madaukaki shehu tijani mutum ne ma abocin kunya shehu tijani mutum ne buwayayye shehu tijani mutum ne mai sihiri a magana sai in yi magana sa yanzu zai mamaye zuciyarku in yana magana idza yamla idan yana imla yana fadan magana zaka ji sai ya shiga da zuciyarku ji ya shiga da zuciyarku har zuwa karshen dai wannan baiti ma zakaru fi wasri li shaykh radiyallahu anhu zuwa ga abin da ya fada a cikin shawtan saban da shawtan da yake wal yuradi zalika fi man fiha man arada wanda yake so ya ga cikakken wannan bayani da ya akan dabi'un shawtan da halayen sai zai duba wannan wannan waka billahi tawfiq wa sanad an-nazim rahimahullahu ta'ala at-tazyina fil khalq wal khulqi wato malam ya dangana can shaudu jani a halitta na ɗabi'a ina ilal maula tabaraka ta'ala cewa Allah ne ya halicce shi a halitta mai kyau da ɗabi'a mai kyau lanna la iktisaba fihi lil abdi dan ba ba ba iktisabi gabawa ga halitta ma'ana ba mutum ne zai ce Allah ya yi shi mai kyau ba Allah shi ya ga dama yayi ka haka din ka gani ko saboda ka halitta la iktisaba fiha ba ba iktisabin ta ita ammal khuluqu ita ammal khuluqu fa zahiru halitta Allah ya halicce ka ba hal- ba iktisali a ciki wannan abu ne za- zahiri yace amma khuluqu amma dabi'a wallazi alayhi almuhaqqiquna abinda masana suka tafi anna hadhihi al-akhlaq al-hamida jibilliyatun ɗabi'o'i kyawawa jibiliya ne su ma da su Allah yake halitta mutum ɗabi'arka da ka zanka da ita Allah ne ya halitta ka da ita fi man khasahu Allah biha da wanda Allah yake banda da ita wa innamal muktasabu min tariqi tazkiyatin nafsi abinda ake tsoruta ta wajen tsarkake nafsu da tsarkake ta huwa quwwatuha shine a karfafa ta shine a karfafa ta wasadallu lidhalika bi ajillatin zakaruwa sun kafa hujja akan cewa wato dabi'o'i ana halittar mutum ne akai sai dai ta hanyar suluki ana tsarkake nafsu din akan dabi'o'i sun kafa misali da abubuwa da yawa min hanyar daga cikin abin da suka kawo misali ma fi sahih muslim abin da ya zo a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam Allah qala rajulin lirajulin ya ce wani mutum inna fika la khislatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da tabiyoyi guda biyu wanda Allah yake son su alhilmu wal anan kana da haƙuri kana da kuma dauriya haƙuri da dauriya kaga jibiliya ne kuma Allah ke halitta mutum wani ba ya da haƙuri wani ba ya da juriya da abu ya samu sai ga gaza haƙuri ka gani ko baya da haƙuri baya da juriya to yake magana ce da wani kai kana da irin wani ɗabi'u guda biyu Allah na san su fa faqala rasulullahi faqala sai mutumin yace da manzo Allah ya masa ya rasulullahi ya manzo Allah ana atakhallaqu bihima anillahu jabalani alaihima to ni ne na ɗabi'antu da wayannan ɗabi'o'i ko ko Allah ne ya halicce ni akan wayannan ɗabi'o'i فقال عليه الصلاة والسلام كما قال الله بل الله جبلك عليهما الله ne ya halicce ka akan su to daga kyawa wani dabi'o'i jibiliya ne wani yadda za ka so ka juya shi ba zai juyi ba kantararren ne kuma kantararren ne ba zai juyi ba kantararriya ce ita ma kantararriya ce ba ta juya ba to da ka akwai hadisin da ke cewa faraga rabbuka min arba'in alhalqu wal khulqu wal rizqu wal ajal abubuwa guda hudu Allah ya riga ya gama da su halitta da ɗabi'a da arziki da ajali halitta Allah ya gama mace ne kai namiji ne kai dogo ne kai gajere ne kai baki ne kai fari ne kai ramamme ne kai duk an gama mai fushi ne kai mai haƙuri ne kai mai juriya ne kai mai haƙo ne kai ka gani ko mai fara'a ne kai mara fara'a ne wannan an gama an gama da wannan sai arziki arzikinka tun ka fito tun kafin ka fito duniya Allah ya riga ya gama da arzikinka abinda za ka ci da abinda za ka sha da abinda za ka yi sutura da abin abin arzikinka an gama sai da kawai lokaci ake jira in lokaci ya zo sai abu kaza ya zo in a lokaci ya zo sai abu kaza ya zo amma an gama to da kuma zalaka cewa law annakum tawakkaluna ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tagdu himasan wa taruhu bitana to Allah ya ce da da halitta da za ku dogara ga Allah kamar inda tsuntsu yake dogara ga Allah da Allah ya azurta ku tsuntsu zai wayi gari cikinsa ba komai a yunwace amma yamma ba za ta yi ba sai Allah ya bashi abinci saboda ya dogara ga Allah Allah shine mai bayarwa da ya fita ya san Allah zai bashi to haka manzo Allah ya ce da za ku dogara ga kamar inda tsuntsu ya dogara ga Allah to da Allah ya azurta ku amma ba ma'ana ba cewa aka zauna aka ce wai Allah zai azurta ka ba ba haka manzo Allah yake nufi ba a tashi a je a nema ba kawai ka fauna ka ce a ai arzikin ka Allah ya gama tun kafin ka ba ba haka ke a idan ka kana harkar duniya ta zo a ga kamar ba za ka mutu ba idan harkar lahira ta zo a ga kamar ba za ka mutu ko haka haka annabi ya faɗa ko to da haka ba ta akai ka zauna shi akwai a ai abin ka zai zo maka ba a'a to da haka wayannan dabi'u dabi'a jibiliya ce haka Allah ke halitta mutum da shi alhadisa hakar hakar sun hadisi wa ma zakaruhu abinda kuma Allah ya ambata min annabaha almanzari cewa kurjinin ganin manzon Allah ya ji an husul almakhbari an husul almakhbari yana ba da kyan labarin baka labarin kyan shawar jari yashhadu lahu ma allala bihi ina abinda ke ya kafa hujja da shi na shafu shaida min husul shibhi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa ya kaba da annabi ne لأن وصول ذلك مثل مثل أوصاف الكمال بلا رد ثبت wannan abu ne da ake zatansa na sufofin kamala wanda yake ba hukunta wani ya zaso da kana inda alika haƙiƙi mimma yamta da bihi yana daga abin da ake a wurin masu sakankancewa ake yaban mutum da shi قال سيف الدين العاملي استجمال الوجه كم فسكا وحسنه ده كم كده لما يمتدعو به إلى رجع عبد الأجي يبقى ده شيء يبقى مدن ده شيء لأنه يتيمن به أو أنا لما البركة ده شيء ويدل على الحسال المحمودة وما كم فسكا تنعنون عابسة ده وتتبعوا كاوا وتنزغ متشاو كتشاوا to ana musamman ayyukansa na biyu su zama kawawa قال يتعاني الآمدي وقد غلط من توحم أنه لا يدخل في مده التحقيق واتو يولي يشي وي واتو كم فسا بايا شغا تكين يبو حقيقة يحتمل وجوه حمل تفسير الأول إن أتوقع واتو وتفسك لك وفسر تبركون بكبرا إلى أكتي معناه معناسا اطلب الخير عند حسان الوجوه كلما الخير ورمى سكاوى وانفسك فإن الخير مقرون بهم الخير لا ننظر ما تكفك الثاني نبيك أكتر أطلب الخير منهم كلمة الخير وجن شاوى وما سكاوى وانفسك فإنهم يصدر عنهم الخير بإذن الله تعالى إن الله يسوء لكم فسك أنا سامو الخير أو رسا كذلك ويأتي وني أتعيد ko aure za ka kalli mace mai kyau ko bata maka ko bata maka rai kai in ka kalle ta ka ka ji daɗi amma in mara kyau in ta bata maka rai da ka kalle ta sai ka arba ta rai ka gani ko saboda ka ake san hasanul wujuh duk mai hasanul wujuh to ana kyautata zaton a kyakkyawan mu'amala a wurin shi kuma haka da mafi yawa gaskiya asar je ce sai fa innan nafsa ita hakika ai tare tambasitu ilaihim da mutum ya ga kyakkyawan mutum sai ga kawai dai kana sha'awar sa kai ma ko namiji ne ko mace ne wata tamatta ubiru yaji kana ci so ka ga kyakkyawa ko namiji ne ko mace ne wa fil hikmati yazo a cikin hikima aita min bil hawaij ka sabah al wujuh haka ce idan kana son bukatunka su biya to ka dogara ga wato asaba wato masu kyan fuska ka dogara ga waɗanda suke masu kyan fuska fa inna husna sura kyakkyawa fuska awwalu ni'mati ita ce farkon ni'ima wa fi taqdim an-nazim rahimahullahu ta'ala li hada agabata da malami ga wannan ita khilafun sami'u sahib jawahir al-ma'ani wa sahib al-lamiya wato ya saba da abinda mai jawahir yayi da mai lamiya yayi ima'un akwai nuni a wannan abinda malami yayi ila ma ashara ilayhi al-hadith zuwa ga abinda hadisi ya nuni gare shi ففيه استحساس للنفوس اللطيفة akwai wato kwadaitarwa ga rayuka wanda suke tausasa wal himami da himmomi almunifa madaukaki alal akhri bisa ga ruku an hada shay'in jalil ga wannan shay'in wanda yake madaukaki haisu sabata lahu ma zikira min alwasfi saboda duk abin da aka ambata na sofin nan na shawar da sun tabbata a kansa wal sufa ce ta muhammadi wacce take ta dangana ga annabi aljamil wacce take kyakkyawa ma ma lahu min al-majl al-asil tare da abin da shi ta nake da shi na daga girma madaukaki wal hasad al-asil da dangi da hasad wato dangi wanda yake mai asali radiyallahu ta'ala anhu Allah ya darshi wa arbahu ya yarda da shi gashi dai kyakkyawa a halitta gashi kyakkyawa a dabi'a gashi dan gidan manya aban wa umman kaga sau da aka kowa in yana yin sai kawai dai yana sha'awa yana yana sha'awarsa وهذه أيضا كمان من لطائف النازم رحمه الله تعالى يعني تكن وتمسى ثم زنزلوا إرمنا مالا الله يتدشي شوت الزاني ثم قال ثم سيتي ممكن أنا سولا من فارا برامو قال بكم مو غلام شكا إذا ما تمول دمو muna muna wata shawar da kuma gashi ana magana shawar da daga zuwa monday ke da insha Allah Allah ka lafiya Allah ka mai taro lafiya Allah ka zama lafiya wanda za su zo Allah ka wasu lafiya Allah mai da shi lafiya abinda ke cikin hidima Allah ka hore mana Allah ya tsare mana duka masu taimakawa kuma Allah ka kama zana khairi Allah biya bukatunsu wanda ya taimakawa maulidin shi wata jari ya taimakawa shi wata jari kuma zai ka sakamakon abun a wurinsa eh kamar yadda muka faɗa son shehu tijjani shine hidimta masa son shehu tijjani shine koyi da shehu tijjani son shehu tijjani shine ɗabi'antuwa da shehu tijjani son shehu tijjani shine bin shehu tijjani shine bin shehu tijjani sonsa shine binsa to haka maulana bashir ibrahim hidimarsa shine sonsa koyi da shi shine sonsa aiyin aikinsa shine sonsa ba kawai a baki ba da haka wani zalika wale ta na fasar mutum na fasar duk wanda ya yi zai gani mutum ya yi zai gani mutum ya yi ya yi za a yi mutum bai yi ba za a yi wanda ya bayar an yi da shi wanda bai bayar ba an yi ba shi ka gani ko to da haka haka abin yake shi ita harka ta show kamar yadda shi ta ne faɗa abin da ban mamaki ba Allah shi ke tafiya da abu mu kuma sai mu mamaki in abin ya zo a ta tsoro tsoro kuma mu ma tsoro ana a ta tsoron hidima ga zamu musamman wani zamanin ga zamani ya zo ga waye a ai shehu ta janne shi zai kawo abin da za a masa hidima shehu ibrahim shi zai kawo abin da za a masa hidima haka manzo Allah shi zai kawo abin da za a mai hidima da inda duk za hidima za ta zo za ta zo kuma za a yi kamar da aka aka saba ba tare da tawaya ba albarka shi wata jami fatiha da salatul fati musa ana cikin ana musa ana cikin zamani sai saboda haka Allah ya mana buɗi ya zaka mai sallallahu alaihi wasallam kuma wani abun ana kai shi da baki Allah shi ne shaida wani abun ana kai shi ne da baki wani abun gaske ne wani abun kuma ana kai shi ne da baki to shi dai Allah ya sani in an kai shi da baki Allah ya sani in an kai shi a zuci ne Allah ya sani shi Allah la ya akhfa alai shi ba wani abu da ke boyewa Allah Allah ya sani to da haka wanda ya zo a yi da shi wanda bai zo ba a yi ba shi wannan shi ne magana kawai salatin tafsau da na da haɓa wa lafikin wata karka na zama kira tafsir wata kuma na da abin yi murtira an tauri na mura na fari na wasir Allah ba an ta wata na bi du'aika wa ta na fi jabatika wa qadda na kuma amartana ba jina kuma ta ya zal jalali wal ikram innaka la tukhlifu al-mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin muna tunatarwa dai maganar foundation masu kokari suna